الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أوتارة من علم إن كنتم صادقين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da kaddarawa shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai taron albarka wanda yau muna ranar asabar maritan asabar hudu ga watan Ramadan shekara 1447 Hijiriya wanda shine 21 ga watan biyu watan Fabriye shekara 2026 miladiya Isahat muna roƙa Allah subhanahu wataala cikin amincewa shi da ikonsa ya amince ya ba mu daman faɗan abin da yake shine daidai da lura kuma da aiki da shi kuskure Allah subhanahu wataala ya kare mu daga fadawa cikin shi in ya kaddara mun fada ya share shi daga kiran mu idan ban manta ba ha'ilau muna cikin wannan sura mai taron albarka suratul rahman wanda a darasin jiya kaɗan daga abin da muka gani daga darasin jiya farko na isilin halittar mutum haka zalika farko na isilin halittar aljani haka zalika muka gani cikin ƙudurorin Allah subhanahu wa ta'ala da ikon shi da ƙarfin ikon shi da yake gudanar mana wato da manya-manyan jiragen ruwa da suke ɗaukar kayanmu alhali kuma ba su nitsewa an gane ko sannan kuma mun gani daga cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa mana wannan koguna tekuna manya-manya guda biyu da ga zahiri zaka ga suna haɗuwa amma wanda bai yiwuwa su haɗu hal abada Allah subhanahu wa ta'ala ya sa shamaki a tsakaninsu bai yiwuwa su iya kwatsewa cikin junansu haka zalika mun gani kudura Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana cewa duk wani wanda yake ban ƙasa mai ƙarewa ne banda shi subhanahu wa ta'ala shi ne wanzajje da wamamme haka zalika mun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana cewa kowa yana da buƙata a wurin shi lisanul hal yana nuna mana bukatuwar mu zuwa wurin Allah subhanahu wataala shi kadai ne huwal gani shi kadai ne mawadaci wanda bai bukata a wurin kowa an gane ko sannan kuma mun gani shine Allah subhanahu wataala yana faɗa mana cewa wato shi a kowane lokaci yana cikin sha'ani na bayan shi an gane ko ba wani sha'anin da yake jin shi kan wani yana rayawa can nan yana kashewa wancan rayawar da ya ko batta jan shi kan wannan kashewar azurta wancan da yake bi doke mai hankali daga talautar da wannan kowane lokaci a cikin sha'ani wato Allah subhanahu wata'ala yake kenan yau insha Allah zan mu tashi aya ta 31 ko Allah mana muwafaka bi Allah ya ci أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am بسم الله الرحمن الرحيم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان na'am Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da ce mana sanafruhu lakum ayyuhat thaqalan Allah ya ce da sanni za mu dawo kanku ya ku wato aljanni da mutane Allah ya tuna mana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne da ubangijinku ya muku ya ku aljannu da mutane kuke karyatawa ya ma'ashar aljinni wal ins ya ku taron aljannu da mutane in istatatum an tanfuzu min aqtari samawati wal ardi fanfuzu la tanfuzuna illa bi sultan in dai kun isa in kuna iyawa ku tsere a cikin kalkashin sansanin sammai da kasai in kuna da iko ku tsere Allah ya ce babu wanda ya isa ya huta ya tsere daga nan sai da wani hujja mai ƙarhi ko kuma wanda yake da eh, ƙarhi akan wan- wato tsere wannan. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da wani ni'imomi ne na Allah na Ubangiji ku ya ku aljannu da mutane kuke karyatawa. Sai Allah ya ce yursalu alaikum ashwazun da sannu za a turo maku wato wuta a ce ma balbalin bala'i na wuta wani hasun da turmutsitsi na hayaƙi falatan tasiran babu ai wanda ya isa ya kubutar da ku babu wanda ya isa ya kama maku ko kuma ku cetu Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku aljannu da mutane kuke karyatawa a nan zan mu gani Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da mana bayanin bayanin girman shi da ni'imomin da ya mana sai kuma yanzu an ɗoka bayanin kacokam za a maida mu kuma zuwa lahira jiya mun faɗi cewa wato Allah subhanahu wata'ala yana tsoratar da mu shi ma ni'ima ce tsoratar da mu da ake don menene ka farga ka dawo hayyacinka shi ma wallahi ba karamar ni'ima bace ba Allah subhanahu wata'ala da ya ga dama zai iya barin mu kuma ya tambaye mu kan abin da ya mana kan ni'imomin da ya mana amma sai ya tuna mana da ni'imomin mu sannan kuma Allah subhanahu wataala bayan tuna mana da ni'imomin mu da yayi kuma sai ya faɗa mana duk wanda bai koma gare shi ba ga irin azabobin da za a mashi to shine Allah ya ce sanafruhu lakum ayyuhas saqalan da sannu za mu dawo kanku ya ku mutane da aljannu ranar tashi kiyama kenan an shigo ranar tashi kiyama za a so mu kan hisabinmu ga wanda ya yi daidai ya sha ga wanda ya bauɗe ya bijire kuma shi kuma wal iyaz billah Allah subhanahu wataala ya kare mu kina Allah subhanahu wataala yana kwatanta mana da sannu za a dawo kanmu mutane da aljannu a zo kan hisabinmu an gane ko kowai ta gari zai gani in kai mummuna zaka gani Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku aljannu da mutane kuke karyatawa na'am
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana ya ku taron aljannu da mutane na an shigo cikin ahwal na tashin kiyama an shigo cikin tashin hankali na tashin kiyama an gane ko idan aka shiga tashin hankali na tashin kiyama kowa ya huta hayyacin shi Allah yana faɗa mana yau mai firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani mutum zai tsere ma dan uwan shi fintinkau ka duba kaga soyayyar da ke da kai tsakanin dan uwa da dan uwa amma in ka tsinkaye shi kayi can yayi can ba ma dan uwa da dan uwa ba ma'aifiyarka da ma'aifinka da bakka son ka samu wani ɗan ƙaramin abu ya taɓa su wallahi in ka gan su kwana kake kana tsoron wani haƙƙi ya haɗa ku baka bashi ba ka tsere ma ɗiyanka ka tsere ma matarka da ɗiyanka da gudu fintinkau kana tsoron menene wani haƙƙi zai haɗa ku tashin kiyama an shiga firgici na tashin hankali mala'iku za su sabko su kewaye mu mu da aljannu su kewaye halittu kewaya kusan guda bakwai wanda babu wanda ya isa ya huce daga nan kai mala'iku ka duba ƙarhin mala'ika ko mala'iku aka ce su kewaye muke waya ɗaya mai isa mu tsere misali to kewaya bakwai sannan ga ƙudurar Allah subhanahu wa ta'ala ga ikon Allah subhanahu wa ta'ala ranar tashin kiyama an shiga tashin hankalin nan Allah subhanahu wa ta'ala sai ya mana lansan defi sai ya yi ma bayu talikai lansan defi an gane ko ya masu gatse Allah ya ce ma bayu ya ku taron aljannu da mutane idan halkun isa duk wanda yake ganin zai iya tserewa tsakanin sanin sammai da kasai to ga hili ga hili ga mai doki in ji bahaushe ko a gani a zuba a gani ku tsere mu gani Allah ya ce la tanfuzuna illa bi sultan wallahi babu wanda ya isa ya fice daga wurin nan sai da hujja mai karhi sai in kana da iko karhi sai in Allah ya baka dama tserewa sai in kana da iko da karhi to kuma lalle lalle babu wanda yake da wani iko akan Allah subhanahu wataala a wannan ranar Allah subhanahu wataala sai ya tara mutane gaba daya daga cikin abin da Allah yake faɗi ainal muluku duniya ina masu iko na duniya ina jabbari ina masu shi da kansu ina masu ganin cewa su wasu ne limanil mulkul yau babu wanda zai ba da amsa bayan shekara arba'in Allah sai ba amsa kanshi da kanshi ce lillahi alwahidul qahhar ai mulki yana ga Allah wanda shi kadai ne yake marijayi magwayi an shiga tashin hankalin ranar tashin kiyama babu wanda ya isa yi magana kowa hankalin shi ya firgita kowa hankalin shi ya tashi an shiga halin kakanikai bayu talikai su zo Allah subhanahu wata'ala ya yi fushin da bai taɓa yi ba ya ƙi ma kowa magana an ƙi shiga cikin hisabi bayu za su zo su zo su je a tashi a je wurin annabi adam a ce ma annabi adam kai ne abul bashar ka zo ka cece mu a yi hisabi kowa ya san inda dare ya mashi a yi hisabi annabi adam alaihi salam abul bashar ya ce wannan ranar banni iyawa allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushin da bai taɓa yi ba annabi adam ya kasa fuskantar allah ya kasa ya ce wallahi ku je wurin annabi no ya ce saboda ina tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ya kama ni da laihin da na haya hana ni cin itaciya ta cikin aljanna wadda sanadiyya ta ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mushi ya koro mu ya ce ku je wurin annabi no ku je wurin annabi no a je wurin annabi no a nemi annabi no ceto annabi no muna neman ceto a zo a je a roƙi Allah Allah ya yi hisabi kowa ya san inda ya dosa a san yadda za a yi annabi nuhu ya ce ina wallahi banni iyawa banni iyawa saboda ni na yi addu'a tufan aka hallakar da duniya gaba ɗaya wallahi banni iya zuwa ina tsoron Allah subhanahu wataala ya kama da wannan lahi ku je wurin annabi Ibrahim annabi Ibrahim alaihi salam a zo wurin shi a ce annabi Ibrahim kai ne khalilullah badaɗin Allah annabi Ibrahim ka taimaka ka nema mana ceto wurin Allah annabi Ibrahim alaihi salam ya ce wallahi banni iyawa ina tsoron Allah subhanahu wataala ya kama ni da ƙarya guda uku da na yi a duniya bayan Allah a wuni so nawa muke yin ƙarya annabi Ibrahim yana tsoron da ƙarya guda uku Allah ya kama shi a duniya ya ce wallahi ban ni iyawa ku she gaba ku she wurin annabi Musa shine kalimullah shine Allah ya mashi magana wa kallamallahu Musa taklima Allah ya yi zance da annabi Musa zance a zo wurin annabi Musa alaihi salam a ce annabi Musa ya aje a roki Allah a yi ceto annabi Musa ya ce ina wallahi ban ni iyawa na kashe mutum bi ghairi haqqin na kashe wata rai ba tare da haƙƙi ba lokacin fa wakazahu Musa faqada alai da Musa ya maru wannan mutum na Firauna ya buge shi sai gashi ya mutu yace ina tsoron Allah ya kama ni da wannan laihin yace ku je wurin Annabi Isa a zo wurin Annabi Isa Annabi Isa alaihi salam yace ai shi yafi kowa laihi a wannan ranar tashin kiyama ni shi bauta aka mashi ƙarshe bauta mashi suka yi suka ce ɗan Allah ne wasu suka bauta mashi suka ce salib kaza suka yi kaza suka yi kaza ya ce wallahi na haifi walahi ina tsoron Allah ya kama da lahin nan ya ce ku je wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa du'a'ul mursalin yawma izin Allahumma sallim sallim ranar tashin kiyama ne ma'aika kowa daga cikin su yana Allah Allah aminci aminci Allah a sassauta a sassauta kowa tsoron wannan ranar yake mu kuma duk mun yi sakaki ga wannan ranar ba mu shirya mata ba ka duba ka gani manzannai manzannai suke tsoro a wannan ranar ina ga mu mu wanda ba mu san ina ne alƙiblar mu ba Allah subhanahu wataala ya kare mu a zo wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ana laha ana laha wannan ranar tawace tawace ni ne zan nemo ceton nan wala hu shafa'atul usma shine yake nemo mana babban ceto ya je wurin Allah subhanahu wataala yayi sujada Allah ya mai ilhamin wasu kalmomi na yaban Allah wanda ba a taba yaban Allah ba da su a duniya annabi ya yaba Allah da wannan kalmomin Allah ya ce mashi ya Muhammad irfa arasak daga kanka lokacin ba na sujada bane sal tu'ta annabi Muhammad tambaye abin da kake so a baka washfa tu shaffa ka nemi ceto wanda kake so a baka ceton nan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace ummati ummati Allah al'ummata al'ummata daga nan sai a zo a shigo labarin hisabi wannan tashin hankali na ranar tashi kiyama in ban mu tuna shi ban mu gyara aikin mu menene zan mu tuna mu wa'astu Allah subhanahu wata'ala yace يوم ترونها تزهل كل مرضعة أما أرضعت وتدع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى لا حول ولا قوة إلا بالله bar dai azaba Allah ce mai tsanani ranar da zaka gani mai uwa mai shayarwa ta yadda duk wani abin da take shayarwa duk wata mai ciki ta aihe cikin nata kaga mutane suna su suna hajijiya suna maye Allah ya ce wallahi ba maye bane baske azaba Allah ce ta yi tsanani da yawa la haula wala quwwata illa billah Allah tsare mu Allah kare mu ka gani yace maka menene ya ma'asharal jinni in kun isa an maku gatse Allah ya mana gatse duk wanda yake iyawa ya tsere ya fita ya tahiya shi abinda bai yiwa ne Allah sai yace mana fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban wai da wani ni'imomin ubangijinku ne ya ku mutane da aljannu kuke karetawa sai Allah ya ce mi يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da sannu a lokacin ranar tashin kiyama za a turo maku balbalin wuta min narin wani hasun da balbalin hayaki falatan tasiran wallahi ba ku isa ku kare kanku ba daga cikin ahwal ɗin ranar tashin kiyama ke ga a turo balbali na wuta da balbali na hayaƙi turnikaki na hayaƙi falatan tasiran wallahi Allah ya ce ba ku isa ku kare kanku ba fa bi ayyi ala rabbikum atukardiban kaga wannan abin da Allah subhanahu wataala yake faɗa mana wallahi ni'ima ce ni'ima ce saboda in ba a faɗa mana ba mun ƙara samun nutsuwa mu ƙara samun imani mu ƙara samun ƙana'a mu koma ga Allah subhanahu wataala amma duk wani mumuni in ya ji wannan ayoyi ya fahimci haka ya san Allah ya mashi ni'ima an ma me ake ce mashi prevention haka ne ko an ce ma mewo prevenir ke gerir ko haka ne karin magana yake a yi rigakafi ya yi magani to an mana rigakafi tun daga nan Allah ya gaya mana ya faɗa mana ya tsoratar da mu ai ni'ima ce wallahi Allah ya mana sai ya ce to wani ni'imomin ne daga ni'imomin ubangiji da ya mana muke karetawa kalla wallahi babu ni'imar da muke karetawa ya Allah na'am
فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da gaya mana ahwal na tashin kiyama, tashin hankali na tashin kiyama da ake ciki. Ya ce fa'izan shakkati sama, fakanat wardatan kaddihan, a lokacin da sama ta tsatsage, ta kasance jajajar kai ka ce wani jaffulawa ce ko kuma ta kasance mai sauya launinnuka, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya sauya mata halittarta ran nan ba wannan saman bace da muka sani. Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne na ubangijinku ya ku aljannu da mutane mutane da aljannu kuke karyatawa fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala jan Allah ya ce a wannan ranai ba za a tambaye ka kan zunubinka ba ba za a tambaye mutum ba zunubin shi mutum ko aljani ba wanda za a tambaya yayin zunubinka Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wani ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum ana gane miyagun diya masu manya-manyan laihika bisimahum da alamunsu fa yu'khaz bin nawasi wal aqdam da sannu za a kama su da makwarkwatar su sannan kuma da diddigen su a daure su a wurga su cikin jahannama fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa hazihi jahannamu allati yukadhibu biha almujrimun wannan jahannama ita ce jahannaman nan dai wanda miyagun diya suke karyata ta suke karyata wujudinta yatufuna bainaha wa baina hamimin an da sannu za su dinga kai kawo suna kai kawo tsakanin jahannama da tsakanin wannan ruwa mai tsahi mai tsananin zahi fa bi ayyi ala'i rabbikum atukadiban Allah ya ce da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karetawa Allah ya ce mana fa idan shaqqati sama fa kanat wardatan kaddihan a lokacin da sama zata tsatsage ranar tashin kiyama sama tana tsatsagewa an gane ko wa yawma tashaqqaqu sama'u bilghamami wa nuzilal mala'ikati wa nuzilal mala'ikatu tanzila ranar da sama za ta tsatsage da gizagizai ta tsatsage a lokacin mala'iku ake sauko mala'iku tanzila iya sauka duk wasu mala'iku na sama suna saukowa a lokacin nan sama za a ɗauke hasken wata da hasken rana sannan a watsa tauraro ya zamanto sama babu komi a cikinta hasken sama ya ƙare ta zama jajajir wani wuri kuma ta sauya launi ta zama masaratan ta sauya ta sauya fakanato wardatan kaddihan sai ta kasance jan nata kai ka ce wata jaffulawa ce sama ta rikice ta rincaɓe ta rikice mala'iku kuma suna ta zubowa daga cikinta ana saukowa ranar tashin kiyama kenan a can Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana waja a rabbuka wal malaku saffan saffa Allah subhanahu wa ta'ala zai zo tare da mala'iku suna sauhu-sauhu waji a yau mai izin bi jahannam a wannan ranar ce za a zo da jahannama jahannaman nan tana da menene linzami linzami makama abin rike ta abin janta guda dubu saba'in kowane linzami yana tare da mala'ikan da suke rike ta suke rike jahannaman nan mala'ika dubu saba'in ka duba ka ga kusan sank miliyar mala'ika kusan kat miliyar nafsan miliyon mala'ika suke rike da jahannama ranar tashi kiyama ka duba duk girman mala'iku duk ƙarhin mala'ika amma sai da aka sanya mata kusan dans les environs 5 miliyar miliyar dubu miliyar biyar na mala'ika suke rike da ita amma duk da haka jahannama tana fusgawa tana kubcewa tana halumma halumma ilayya ku zo ku zo izuwa gare ni tana neman wawasan mutane a ranar tashi kiyama mala'ikun kuma suna janta ya juhunaha suna rike ta suna janta suna baya da ita la haula wala quwwata illa billah Allah kare mu daga wannan ahwal din nan mala'iku su sabko, su sabko sama ta tsatsage ta rikice, izar sama'un shakkat lokacin da sama ta tsatsage, an gane ko sai ta kasance ta yi jijjawar ɗin nan babu hasken wata, babu hasken rana, babu hasken tauraru a cikinta, kai ka ce wata jemammajen fata ce jajajar tashin hankalin ya rikice iya tashin hankali. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaddiban da wasu ni'imomi ne na Ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa. Na'am.
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da ce mana a wannan rane ba za a tambayi kowa ba, ba za a tambayi mutum ba, wala aljani akan zunubin shi, akan cewa kai kai wannan aikin zunubin. A nan zan mu gane cewa lahira mataki-mataki ne. Ma- Akwai wa'inda tun da an zo kwaso su za a yi ba lissahi a zuba su cikin wuta. Allah ya ce wa ƙudu hannasu wal hijara, makamashin wutan nan mutane ne da kuma duwal watsu za a kwaso su a zuba su cikin wutan nan babu binciken aikinsu. Wannan dama an sani mushrikai ne babu bincike ba a ma'awa na masu. Da an hara kawai yayamo su za a yi, a yayamo su a zuba su cikin wutan nan. La haula wala quwwata illa billah. Akwai wa'inda sai an masu lissahi a lissafa aikinsu, a auna aikinsu, an gane ko, a gani ya ne aikinsu yake, ladansu da zunubinsu, akwai wanda daga nan a yi wuta da su. Akwai wanda sai an zo wurin tsallaka siraɗi, an gane ko, zunubinsu ya warto su, su haɗa ciki, ko kuma wanda ladansu ya ba su damar su tsallake siraɗi, amma sun tauye zumunci, sun ci amana, zumunci da amana suna can bakin gehe-gehe na siraɗi, suna jiran ka zo, da ka ci zumunci ko ka tauye amana ko ka tauye zumunci su warto ka akwai wata ƙugiya a cikin jahannama ta warto ka ta yi ƙasa da kai Allah kare mu to zaka gani cewa wato mataki mataki ne Allah subhanahu wata'ala ya ce akwai a wannan ranar ba a ma tambaye su cewa wai su suka yi wannan zunubin ko ba su suka yi ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an riga an san cewa wannan zunubi kowa Allah ya san kayan zunubinka wannan zunubinka kai ka yi shi haka ne ko to Allah ya sani ya san ka riga ka yi shi za a gwada maka ne an gane ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba a ce ka karanta littahinka kai da kanka ya ishe ka kama kanka lissahi shine zaka ga mugayen iya suna cewa mali hazal kitabi la yughadir saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada su dinga tambaya wannan wai wani irin littahi ne littahin da baya barin karamin zunubi baya barin babban zunubi sai ya kididdige shi za su samu abin da suka yi a nan cikin littahin nan ubangijinka baya zalunta kowa wannan littahin daidai da harara ka yi daidai da kallon banza kama mutum wallahi sai ka same shi a cikin littahinka daidai da ƙaramin aiki ka yi na wato zunubi sai mutum ya same shi a cikin littafin nan nashi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada wannan kenan akwai kuma wanda sai Allah subhanahu wata'ala an yi masu hisabi sai Allah kai kace ho baka zalunta kowa Allah ya ce tabbas ban zalunta kowa su ce Allah mu muka je duniya mu muka san aikin da muka yi mu zan mu makan mu menene shaida kasa Allah subhanahu wata'ala ya aje mana al-muraqibun al-arba masu kula da kai a duniya masu vi controller aikinka guda hudu na harko Allah subhanahu wata'ala shi karan kanshi zatan shi saboda ya sani ba abin da zai boye mashi an gane ko ko dai da kwayar zarra fil ardi wala fi sama'i ba ya gushe ma Allah ba abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala sai ya sanya mana raqibun atid mala'ikun nan ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid wannan mala'iku suna shaida kan mu komi kai sai sun rubuta muraqaba ta uku sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aje mana muraqaba wannan ƙasa yawma izin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka aw halaha sai an yi da mamugun bawa hisabi yace Allah duka bai yarda da wannan shaidan ba Allah ya ce mi kake so ya ce ni na je duniya ni zan yi shaidar kaina da kaina Allah ya ce an baka dama ishe da kanka sai Allah ya ce al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun a wannan ranai Allah ya ce zan murhe bakunan su baki shine an bashi dama zai yi dami ƙarya kala kala sai a rihe bakin shikenan sai kuma hannuwa su yi magana hannuwan hannuwan mugun bawa su mai shaida su ce sun yi magana ƙawahuwa su ce da mu aka yi hannu ya ce ni ne kaza da mu da mu aka yi kaza ƙawahuwa su ce da ni aka yi kaga an yi da shaida ko an gama sai a buɗe mai baki sai a je za a huta wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina sai mutum ya dinga ma wai gaban shuhada yana cewa me yasa kuka mana shaida me yasa kuka ki bari na yin shaida me yasa ba ku yi ƙarya ba sai su ce mashi me qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kull shay kaga Allah nan da ya ba kowa dama furci shine ya ba mu dama furci Allah subhanahu wataala kaga akwai wanda ba a ma tambaye su menene kai a an riga Allah subhanahu wataala ya sani tunda Allah ya ce fala nas'alannahum ajma'in a amma kanu ya'malu duk sai mun tambaye su akan abin da suke aikatawa ba a tambaye su ba kenan a ce wannan zunubin naka ne an san naka ne a'a me yasa ka aikata shi kenan nan ba a tambayan mutum akan zunubin ka ne kai ne kai kaza kai ne kai sata kai ne kai zina kai ne kai karya a an san naka ne sai dai a ce me yasa kai fala nas'alannahum ajma'in za a tambaye su amma kanu ya amalun akan abin da suke aikatawa mi yasa kai kaza an gane ko Allah mana gafara Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban wasu ni'imomi ne na ubangijin ku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah ya ce
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce yi oraful mujrimu na bisimahum mala'ikun da aka sa wakilta su wa yaya sha'in wuta su kwasa su kai wasiƙan lazi na kafaru ila jahannama zumara wannan da za a tattaro su a koro su a zo zuwa jahannama Allah subhanahu wata'ala ya riga ya bambanta mujrimuna bisimahum ana gane su da alamunsu wanda an sanya musu bakal huska duk yanda mujrimi yake ranar tashin kiyama huskar shi ta koma baka kirin idanuwan sun koma wani jajajir ko kuma sun koma bula bula car an zo Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya sanya mu huskan mumunai horare ne shine yace yau mata biyar dojo wata suwar dojo ranar da ake haskaka wasu huskoki Allah samu na ciki wata suwar dojo wasu huskoki su yi baki kirin kaga daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana tada al'umma shi ranar tashin kiyama ghurlal muhajjirin min asaril wudu saboda yawa arwalla da muke insha Allah za a tada mu muna da guraben haske na arwalla huskan mu hannuwan mu kawahuwan mu an gane ko to Allah subhanahu wataala sai ya bambance alamun nan su muyagun diya manya-manyan munafukai yu'raful mujrimuna bisimahum da alamansu ta yanda mala'iku da sun zo ba sai ana ce masu ba ga dan banza ga dan kirki kawai yayi shaza sai da sun ga mutane bakaken huska idanuwa bula charko cacacir to sun san menene mujrimin ne sai a yi can da su fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam idan an tashi kama su idan an tashi wulwula su cikin wuta za a kama su daga nan gashin nan gaba na kwalkwayin su a dukunkuna a laulayo su a haɗa nawasi da kuma diddigen ƙawahuwansu ka duba ka ga wani irin ɗauri ne za a yi ɗaurin gora kenan shine in za a yi ɗaurin gora ka gani sai an gamo daga can ƙasa a gama daga can to shine za a kama kwankwanya ba a haɗe da diddige ba a'a a haɗe da mi ba a haɗe da yatsutsuka ba kaga haɗe da yatsu shine alama kusa ko lala wal aqdam fa yu'khazu bin nawasi da kwankwanyan gashin nan gaba a haɗa da da diddigage a ɗaure a yi masu ɗin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala cin yake haɗe, Huzuhu, fahullo, ku kama shi ku ɗaure shi, su mal jahima sallo, sannan ku zara shi cikin wutar jahim, su mafi silsilatin zar'uha saba'una zira'an fasuluko. Allah subhanahu wa ta'ala ce, sannan ku sanya shi cikin wannan sarƙa, wadda kamunta ya kasance cewa kamu saba'in ne ku zara shi cikin wutar jahannama la haula wala quwwata illa billah Allah bana gafara Allah kare mu yace fa yu'khazu bin nawasi wal aqdam za a kama su daga makwalkwatar su a hada zuwa digadigen su a wurga su cikin jahannama Allah ya ce wasu ni'imomi ne na Ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa. Ya ce mi, هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكذبان Allah ya ce, Hazihi jahannamun lati yukadzib biha al-mujrimun. Wannan jahannama ce, wannan ita ce jahannama in an ɗauko su an masu wannan ɗaurin. Aka cikurkura su, aka wurga su cikin jahannama, sai a masu gatse a ce wannan jahannamai ita ce wadda miyagun ɗiya suke ƙaryatawa. Ku ba kun ƙaryata ba, an ce maku ku ji tsoron Allah, wata ƙunnarar lati wa ƙudu hannasu wal hijara, kun ce cewa duniya sai la rutin ne, rutiniya ce, kasa akwai ‘yan aƙidar rutiniya, cewa babu abin da zai tashi, ba abin da zai kasance, duniyan nan ce kawai a juya, a juya, a yi wane ne. Misali ba su yarda ba da cewa akwai Allah, suka ce tuse lanaciyar. Ai, akwai wani, wani, wani lesson da ake yi a Premier ko? Wanda hatta da ruwa an nuna mana, duk wanda muka yi Premier mun gani an nuna mana lokacin da mun yi imani. Wai hatta da ruwa cewa in za a yi ruwa ana sa a kwatanta manacin ne condensation ne sai a samu evaporation sai a samu mine ne evaporization ko mine ne a ce wane ne ruwa ne zai hasken rana ya daga shi saraci ya tashi sama a yi wane ne sai a samu condensation sai a yi a'a wallahi wannan duk ƙarya ce hadisi ingantacce daga annabi sallallahu alaihi wasallam in an zo ruwan farko ko an zo ruwa yana huddo ka haɗa shi ka haɗa shi ruwa ya bigi ka haɗa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace hadisun ahadun inda rabbi sabo ne ya kullu sabon alkawari daga wurin ubangijin shi sabo ne yazo daga wurin ubangijin shi wannan ruwa ba wannan ruwan bane ba nami na ƙasa ya tashi ya koma sama a'a sabo ne Allah subhanahu wata'ala shi ya huddo sabon ruwa ya kawo mana ya zubo mana shi amma in aka ce kullun na ƙasa ne ake ɗoka yana an nuna ma tuse lanacir ruwan ma kawai shi ne can in ya tashi ya haɗu da girgije ya bugu da wancan aka yi wane ne lakalla wallahi ba haka bane ba dole mu yi imani cewa Allah subhanahu wata'ala shi ke juya komi shi ke yudabbirul am shi ke juya al'amurra komi yake tafiyar da shi yanda ya ga dama an gane ko to shine duk wanda ya ƙaryata wanda suka ƙaryata cewa akwai tashin kiyama akwai jahannama akwai hisabi in aka masu wannan kamun aka nasa su sai a ce hazihi jahannamul lati yukadhibu bihal mujrimun wannan ita ce jahannama wanda miyagun diya wanda manya manyan laifi masu manya manyan laifi wanda kafirai kuke karyatawa gata nan dai gata nan ku shige ta sai an sasu a ce gata ku shige ta la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ba mu labarin yadda halin su suke a cikin jahannama ya tufu na bainaha wa baina hamimin an suna kwaikawo a cikinta tsakanin jahannaman nan da wani ruwan zahi mai masifar zahi an gane ko kasan a cikin jahannama ne in suka ji zahi sai su nemi ruwa wasu umma an hamiman faƙatta am'a'ahum sai a ba su ruwa ruwa-ruwa mai zahi wanda in ya shiga zai yayyanke ɗiyan hanjinsu ruwan nan in za su sha shi ruwan mai zahi in sun karo shi a wurin huskarsu naman huskan nasu zai zagonye ya zubo cikin ruwan saboda zahin shi saboda zahin shi kuma shi ne za su sha sannan a kwarara masu a ɗaga masu a kwarara masu ruwan zahin nan a zuba masa shi ciki hatta am'a'ahum da sannu zai dinga yayyanke ɗiyan hanjinsu saboda tsananin zahin shi ciki zahi waje zahi la haula wala quwwata illa billah in suna cikin jahannaman nan suna cikin mugun jin zahin nan sai su ga wancan ruwan nan an gane ko shine Allah ya ce menene ya tufuna baina wa baina hamimin an sai su je da sun tsinkaye ruwan nan kasan ana masifar zahi a misali ka ɗauki zahinmu na nan in ana masifar zahi kana cikin zahi na ƙaƙani kai in kaga tabki ya kake yi haɗawa kake in kana neman haka ka zo ka gani me ake ce mashi yara misali ai yanzu yanzu a azumin nan ka je inda ke da kwai tabki za ka ga yaran suna cin tsundum ana ta wanka rabi dai an sha rabi dai an yi wanka to Allah mana gafara Allah kare eh in kana da fisina a gida zaka ga war haka kana yawan shiga ruwa in kana da ruwa da zaka yi wanka kana son wanka kai saboda zahi da ke da kwaiko to wannan kuma ka duba ka yi tunanin zahin jahannama zahin jahannama suna cikin mugun jin zahin nan sai su tsinkayo ruwan nan ashe ba su san ruwa ba ne mai mugun zahi sai sun tahi da gudu don su watsa su shiga su jika jikinsu ko zahin ya rage suna zuwa ruwan nan ya ma hi jahannaman zahin sai su ji kaman su ji kaman ya hi jahannaman zahin ya kwashe naman jikinsu ruwan nan sai su dawo kuma da gudu su zo jahannama su shigo su shigo cikin wutai duka cikin wutan ne suke dawafin nan wa su ji kuma zahin ya kai musu kuma su je bari su koma can suna kai kawo ya tofu na baina ha baina jahannama wa baina hamimin an da tsananin ruwan nan mai mugun masifar zahin nan la haula wala quwwata illa billah azaba ce kala-kala Allah yake faɗa mana daga cikin azabobi shin wannan azabobin ba su isa ba su samu maido hankalinmu mu seta rayuwarmu saboda mu guje shi kaga ai wannan ni'ima ce da Allah ya faɗa mana tun da wuri yanda halin yake tun da wuri Allah ya ce mana ga yanda abin zai kasance ai kuma me ake ce mashi me kashe maki faɗa haka ne ko me kashe maki faɗa duk wanda yake ma kashe wane a bar kaza to bai san hada da kai Allah subhanahu wataala da yake mana kashe wannan wutai bai san mu shiga wutan ne an gane ko sai mu guji abin da zan mu shiga wutan nan mu nisance ta ya tofu na bainaha wa baina hamimin an da matsukar ruwan nan na zahi sannan yan aljanna yan wuta afwan suna da mi suna da abinci suna da abinci bayan ruwan nan na shan nasu ko bayan ruwan nan na shan nasu wanda yake cicira hanjinsu to suna da abinci Allah ya ce mi inna shajarata zaqum ta'amun athil kalmuhlin yughli fil butun ka ghalil hamim wani itaciya ne ake ce masa itace zaqum shine wannan abincin nasu ya shiga cikin ciki shi ma yana tada musu kamar yadda ruwan zahi yake haɓaɓɓaka haka yake tada musu cikin ciki an gane ko haka yake a cikin shi yake Allah yake ce mana ɗal'uha ka annahu ru'usi shayatin ita wannan itace ɗal'uha furwi ɗin itace da za a ba su ci kai ka ce kawun kanuka kai ne na aljani kai dai yanzu baka taba gana aljani ba an ce ma kan aljani ya zaka ga ka ɗauki yaro ɗan premier ka ce mai yama desi nan aljani ya zaka ga desan ɗin shi ma wai da yake yaro to itaciyar da za a ba ɗan wuta ne ya ci a haka gashi ba kyau da wurin kallo an gane ko kuma ga ta in ta shiga ciki kuma sabon azaba ne sannan in sun nemi ruwa a kwarara masu wannan ruwa la haula wala quwwata illa billah Allah tsare mu na'am sai Allah ya ce ni waliman khafa maqama rabbih jannatan فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم ذواتا أفنان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان مم.
فيهما عينان تجريان مم.
فبأي آلاء ربكما تكذبان مم.
فيهما من كل فاكهة زوجان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم متكئين على فرش بطائنها من استبرق مم.
وجنى الجنتين دان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان جيكا جيكا جيكا فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان مم.
كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان نعم فبأي آلاء ربكما تكذبان Allahu akbar. Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi da tsoratar da mu yanda ahwal ɗin miyagun ɗiya suke na jahannama don mu tsorata, mu nesanta, Allah ya ce, ai wannan falala ce, ni'ima ce, to da wani ni'imomin Ubangiji ne muke ƙaryatawa mu mutane da aljannu. Sai Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya tsorata mu sai ya faɗa mana to in kuma muka shiryu muka gyara muka daidaita mi zan mu samu ai can ga duk wanda ya bode ga abin da zai samu ko to yanzu kuma in muka shiryu mi zan mu samu mu ce tarjama kashin baki Allah subhanahu wataala ya ce waliman khafa maqama rabbih waliman khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayuwa haduwa tsayuwa wurin ubangijin shi a gaba da ubangijin shi yana da wasu aljanna guda biyu sai Allah ya ce da wasu ni'imomi ne fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne na ubangiji ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa sai Allah ya ce mana zawata afnan ma'abota rassan inwoyi ne manya manya lullub lullub Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne mu mutane da aljannu ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah subhanahu wataala yake cewa fihi ma ainani tajriyan a cikin wannan aljannan guda biyu akwai wasu idan danuwa an gane ko idanuwa wanda suke gudu suke wato gudu ido ido idanuwa na ruwa Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wani ni'imomi ne ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa fihi ma min kulli fakihatin zawjan a cikin wannan aljannan akwai dangi na kowane irin kayan marmari zaujan kala guda biyu Allah ya ce kowane irin kayan marmari akwai irin shi guda biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah subhanahu wataala ya ce muttaki'ina ala furshin bata'inuha min istabraqi wajhal aljannatayn dan Allahu akbar Allah ya ce suna kishingide a cikin wannan aljannan wadda shimfiɗarta ƙasa ƙasan shimfiɗar nata wato alhariri ne mai kabri ƙasan shimfiɗar hab wajen aljanna ta yin dan sannan kuma duk itaciyar aljannan nan wanda zaka tsigo a kusa yake da kai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah ya ce fihinna qasiratit tarf lam yatmisuhunna insun qablahum wala jan a cikin aljannan nan guda biyu akwai wato mata masu takaitaccen kallo zuwa mazajensu ne kadai wanda aljannu kamun wannan dai kamun wannan mazajen nasu ba wani mutum ko wani aljani da ya taba wannan matan nan Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah ya ce ka annahunna al-yaqut wal marjan kai ka ce wannan matan kamar yaqut da marjani suke saboda kyawun su da hasken su Allah ya ce fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban wasu ni'imomi ne na ubangijinku ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa Allah subhanahu wataala ya ce hal hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan ai wato shin akwai wani sakamako ne wannan wanda ya kyautatawa in ba a kyautata mashi ba shi ma Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban wasu ni'imomi ne na ubangijinku kuke karyatawa ku mutane da aljannu Allahu akbar kaga bayan Allah subhanahu wataala ya gama tsoratar da mu da mi da wuta mu nisance ta mu ji tsoro mu gushe ta sai ya fara ba mu labarin aljanna shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce mana wato annabi da ya turo mana bashiran wa nasira ne ya mana albishir kuma ya mana galgadi yanzu kaga a wannan ayoyin an yi da mana galgadi yanzu kuma in Allah ya raza mu saurari albishirin da Allah subhanahu wataala ya yi mana insha Allah ya tanada mana ranar tashin kiyama sai ya ce mana waliman khafa maqama rabbih jannatan kaga a can baya sai aka tunzura mu akan za a yi tsayuwa to in mun isa mu tsere daga sassan wannan dinnan sammai da kasai an gane ko in mun isa mu tsere mu bar wannan sammai da kasai mu huta daga cikin wato damka Allah subhanahu wata'ala to sai yanzu Allah yake ce mana to duk wanda ya ji tsoron wannan tsayuwan nan wurin ubangijin shi ka ji tsoron tsayuwan nan to kana da wannan aljanna guda biyu can Allah subhanahu wata'ala yake cewa waliman khafa maqama rabbih wa nahannafsa anil hawa kaga duk wanda ya ji tsoron ubangijin shi ya ji tsoron tsayuwa gaban ubangijin shi ya ji tsoron haduwa da ubangijin shi sannan da yi wannan ya hana ran shi akan san zuciyarta kasan Allah ya ce innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahim rabbi ko ita rai dai tana daga cikin abu ne mai yawan umarni da mugun aiki sai wanda Allah subhanahu wataala ya mana ya mashi rahama yanzu ka duba ka gani idan zaka biye maranka idan zaka biye maranka wace irin holewa ce baka yi ba wai da kake ganin wa misali da kake ganin wane ya kame ya ce Allah Allah wallahi baka yi shi iya holewa ba na rantse da Allah yau a ce ba don tsoron Allah ba a ce za a kwatanta na za a kwatanta holewa wallahi wani wanda kake ganin ya yi ka kamewa in ba don tsoron Allah ba in aka zo holewa sai ka mashi haka sai ka sha baya wallahi zuciya tana ma kowa umarni da mummuna aiki a yanzu ka ɗauki misali kal mu zo misali kal mu zo kan mu je nesa da yawa daga cikinmu da yawa daga cikinmu wanda bai san ba mi ake ji an an kwale in ba don tsoron Allah ba da ya kwale ya ji ya ake ji haka ne ko kawai tsoron Allah ke hana ka to shine wani hannarsa anil hawa ka hana ranka daga duk wani abin da take so san zuciya ka yanzu baka kiba a ce yanzu kana can kana abubuwanka lahiya lau kyam kana ee can lahiya lau ana nan ana wannan ko aga ne ko amma ka hana ranka ka tsaya ka ce sai ka san menene addininka ka saurari maganar ubangijinka ka fahimci wannan wannan makaran kanshi hana rai ne daga cikin hawa yanzu misali a cikin mu nan mu kaddara kan mu je babba hawa dogo san rai a cikin mu nan yanzu kowa ba zai so bai samu kanshi a can kwanta azumin nan kana wani kallon wani tsirin ka haka kana dan morewar ka can kana jin daɗi yawa daga ciki kana san haka amma sai ka hana ranka ba ta samu abin nan ba ka ce sai ka ji magana Allah ba ka hana nafsa anil hawa ba bayan ka hana ta manya manyan hawa yanzu kuma kana hana ta yanzu ranka in a barka ne zaka so ka samu ruwa mai sanyi ji sikireri normal ka diddika sai ka hana ta anil hawa haka ne ko to shine wa amma man khafa maqama rabbih wani hannansa anil hawa ka hana ta daga san ranta shine Allah ya ce waliman khafa maqama rabbih ta nam wa amma man khafa maqama rabbih wani hannansa anil hawa fa innal jannata hiya al ma'wa kaga in ka hana ranka wanda ya hana ran shi akan abin da rai take so to aljanna ita ce makomashi ita ce ma'awahu ita ce makomashi shine Allah subhanahu wataala nan yake ce mana waliman khafa maqama rabbih jannatan wanda ya ji tsoron haduwa da ubangijin shi zai samu wasu aljanna guda biyu aljannan ma ba ɗaya bace ba biyu za a bashi a sai Allah ya ce mi fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban lokaci yayi minti biyu wannan bayanin a ɗaure yake bai kamata mun cira shi ko? A haɗe yake. Na'am? Wali man khafa maqama rabbihi jannatan a dole sai mun yanke shi saboda awa ɗaya kamata a doka insha Allah. Allah mana. Sai Allah ya ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban da wasu ni'imomi ne ya ku mutane da aljannu kuke karyatawa sai Allah ya ce wannan aljanna guda biyu da za a baka zawata afnan ma'abota bishiyoyi ne itace manya-manya wanda lup-lup suke kasan akwai ice mai ciwali kasan ciwali ba san ciwali ba tuwali in ka shiga cikin inuwa ice ice mai tsinhi cikin lokacin da itace suke sanyi to akwai wasu hanyoyi da rana suke bullowa dan hasken rana wannan yana rage ma inuwa sanyi mun gane ko to shi ta kuma inuwa aljanna babu hirar ciwali itacen inuwa ce mamduda na'am mamduda ce babu hirar ka samu wurin da ba inuwa ba normal kake cikin jin daɗi kuma kowace inuwa tana kaɗawa shi haka sani di yanda za a ba mu labarin aljanna ka ɗauki ƙa'ida hadisi sai mun je mu gani insha Allah wala di yanda za a ba mu labarin aljanna mu dai fahimta ne mu dan kwadaitu mu kwadaitu a gare ta mu gyara aikin mu saboda hadisul qudsi annabi yace Allah yace adatu li ibadi fil jannati ma la aynun ra'at nayi mabayuna na kilki a cikin aljanna auka ma ja'at ruwaya abinda ido bai taba gani ba wala uzunun sami'at wala wata kunnuwa kunne bai taba jin wannan abin da aka yi ba kenan kaga ayoyin nan Allah ya dan daskwana mana menene dan afangu ne dan afangu ne aka bamu na aljanna wani dan amisgel ne kan ahara samu aljanna kenan an gane ko wala khatara ala qalbi basharin bai taba dasuwa ba akan zuciyar wani mutum ka san yanzu zuciya sake sake gare ta yanzu a nan cikin mu da yawa ba su taba zuwa ba misali misali ba su taba zuwa saudiya ba ko to amma ana ce ma ka'aba kaza ga kaza kawai zuciyarka tana sawwara ma yanda wurin yake haka ne ko to kuma akwai fort roba idan ka je abinda zaka ga dan bambancin kaɗan ne a yanda zuciyarka ta sawara ba mun gane ko in aka baka me ake ci mashi aka baka description din wurin tak tak in mutum ya iya in ka zo kawai dan ƙara pratik ne ka gani can can ka da kallon turin ka yanzu ga pratik ka da gani to ita kuma aljanna tun yanda za a sawara ma ka yi ta za'anawa ka yi ta tunani a zuciyarka ka yi ta tunani ka gani wallahi ba ka iya gano ba jin daɗin da Allah ya tanada mana aljanna sai mun je insha Allah Allah kai mu aljanna ya kamata mu tsaya nan gobe sai mu tashi wali man khafu maqama rabbih jannatan insha Allah ayata ta 46 ko fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wataala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazanmu Allah subhanahu wataala ya sa mu amfanu da abin da muke karanta ya amfanar da mu shi Allah subhanahu wataala ya biya mana bukatunmu gaba daya wanda suke neman shari Allah ka ba mu shari gaba daya mai amfani mai albarka wanda suke neman aure Allah ka auratar da su da wanda mata suke daidai da su ya masu budi na alkhairi wanda suke da aure ya ƙara zaunar da su lafiya a cikin iyalansu ya ƙara musu budi na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya sare mana al'amuran mu gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukan mu gaba daya ya yahi mana kurakuran mu Allahumma yassir lana al-umura kullaha wa la taj'alna min al-qanitin rabbana qdi hawaijana wa hawaij kullu man awsayna bid-du'a wa man awsaynahu bid-du'a wa man nuhibbu fika wa man yuhibbuna fika ya arhamar rahimin wa qdi hawaij kullu man lahu haqqun an nadu wa lahu ya arhamar rahimin Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina Allahumma ighfir li walidina warhamna ba'dahum wa ashurna ma'ahum ma'an nabiyyina was-siddiqina والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم تقبل منا يا أرحم الراحمين وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان يا حي يا قيوم تقبل منا يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا الأمور كلها يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته